النبي صلى الله على النبي الكريم نعم a ina za mu tashi kitabu jima'ati to gano mun yi cikin wato karatun littafin sunan tirmidhi kamar yadda muka kwana dai bayan a cikin kamar ramadana mun kwana a kan inda za mu tashi kitabun juma'a a littafi kenan mai bayani a kan kuncen-kuncen juma'a irin ranar da muke ciki yau dinnan babu ma ja a fi fadal yawmil juma'a farko su kunna babin abin da yake cikin falalar ran juma'a haddasa حدثنا قتيبة حدثنا مجيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال to annabi sallallahu alaihi wasallam kala خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ka gani ko wato fiyayyen yini da rana ta hudo a cikinta ko kuma ta hudo a cikinsa don yini namiji ne a wurin larabawa dare kuma mace ce nan fahimta ya zaji wato saba alayalin ko samaniya ta ayyami a gani saboda darare mata ne kuma ka san adadin mata ba a samun takuri daga uku zuwa goma ya ce saba alayalin su kuma maza su kuma a samu su takura ko samaniya ta ayyami to da haka za ku kaga khairu yamin dala'at fihi shamsu fiyayyen yinin da rana ta hudu a cikinsa yawmul juma'a ce ran juma'a fihi khuliqa adam ciki aka halitta adam wa fihi khuliqa aljanna a ciki aka shigar da shi aljanna fi ukhruja minha a cikinsa kuma aka fito da shi da yazo nan ya rayar da duniya kuma wala taqumu as-sa'atu illa fi yawm al-jum'ati kamar yadda yake cewa fihi sa'aqatu wan nafhatu a ciki za a yi busar kahon da kowa kowane mai rai zai mutu a cikin juma'a kuma za a busar da dukkan halitta kuma da aka yi da kuma da kuma ta tashi kuma da dawo duk dai a cikin ranar juma'a ne a ciki za a yi tara alkiyama a ciki za a yi kaza za a yi kaza saboda haka kai yawan tsala addini shamsu kenan قال وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وصار بن عبادة وأوس بن عبس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن wannan hadisi na abu huraira ya zo ta tafarkai daban-daban daga sahabbai kamar irin su abu lubaba ibn abdul munzir da salman al-farisi da abu zalli fa da sa'ad ibn ubada da ausu ibn ausu wannan dukkan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama sun ruwaci irin wannan hadisin da lafuza daban-daban wannan hadisi na fifikon ran juma'a shi yasa da maulan mu shi ali harazu barrada mai zuwahirin ma'ani ya tambayi shehu tijjani allah kara masa yadda ya ce na gaza shi an keɓanci ta ɗaurin annabi da litinin ciki aka miladinsa ciki aka karɓe shi ciki aka ba shi annabta ciki ya yi hijira ciki ya yi kaza litinin ko ba sun rubuta sunai ne a yi ba za ka sirrin azali to kuma ne an ce har yanzu kuma juma'a kuma an fahimta yake tambayar maula mutum tijjani to shi kamili mutumacin ya fi ƙarfin halin da raba ko kuma wani abu ya fashe shi nan barin ko nan barin a miƙe ki a dandar kan doron shari'a saboda kamala an fahimta a ya ce abinda zan gaya maka ilam wato abinda ya zo a nassi daga Allah da manzan Allah cewar shi ne mafifici to shi ne mafifici wannan nambatanin hadisin manzan Allah ne ya ce juma'a ita ce mafifici ya ne to hakan ya ce nan za ka tsaya cak kar ka dora daga nan in ji shi wata jari ai na gaya maka duk wajen bin annabi to ƙarshe ke to ka san mun sun ce kai ai wannan duk hijabi ne abin da ake ga litinin da kawai saboda soyayya ba kamala eh to saboda hakan nan ka ji abin da shi gane ce yace ita kuma litinin ubangiji ya ce bance ta da wato abinda juma'a ba za ta riske ta da shi ba a cikin wannan abin da yake bance ta da shi misali akan yi sarkin gari ko shi ya fi kowa a gari to ai sarki ne amma shi sarkin a garin a wanda zai rufe kansa da dare je wurinsa don ya san ya fi karfinsa yana daga gidan sai tuɓe shi daga sarauta ko kuma ya ɗora shi ko ba haka ba to saboda haka lamarin Allah abin da ya zaharar a sunansa a zahiru to ka tafi a nan ba ɗinin ka bar shi kuma hakan nan kuma ita shari'a su da yawa takan faɗa abu takan faɗa abu ta shiru ga barin abin da ya fi abin sai a fahimto shi saboda a buɗe muku ƙofar kiyasi sai a fahimto shi min babin kiyasi la'aulawi idan shari'a ta ce abu kaza mai kyau ne sai aka ga to ai abu kaza kuma gashi kuma ya fi shi ba ba zai ce to kaga abu kaza shi kuma wato shi ne ma mafi mai kyau ne min ba da aula a yi kiyasi shi yasa aka buɗe ƙofar kiyasi saboda za ta faɗi wani abin ta shiru game da wani abin wanda duk darajar su ɗaya ko ma ta faɗi wani abin ta shiru yanzu misali an ce babu wani abin haihuwa face sai shaidan ya zungure shi ana haihuwa su zai tunguri cibiyar sai duk abinsa sai yi musu ko mai kwalla ihu ba in aka ce sai isa da maryam sai mahaifiyarsa sai ma kasa akwai magana aka ce annabi haya shi ne wanda bai taba saban Allah ba kaɗu saboda tun yana ɗan shekara uku aka ba shi annabi to kuma kai ma san kuma akwai magana sannan abin da ya zo a hadisi sahihi na manzo Allah cewar kamula min rijali kasiruna da yawa daga mazaje sun kai makamin kamala a cikin wilaya ko ƙurbi da Allah kaza kaza kaza yace wa lam yakmul min nisa'i illa wato asiyatu imra'atu fir'auna ko bintu muzahina wa maryamu binti imrana amma ba wanda suka kai kamala a cikin mata sai da asiya da maryamu to kai ma ka san akwai magana ko ba ka kawa idan wayannan sun cika to ba za su rasulullahi ko ne za ka ce ko ka jikin annabi ka san dai ko filin gashin manzo Allah komai wilaya ka yafi karfin ka wannan tsoka ce kuma aka shiru ta kuma a hadisi sahihi ba faɗe ta ba ko da yake an kawo ta a cikin wasu ruwayoyi amma wani ikon Allah hadisin da yake inganci ya fi matana ɗin kuma ba a faɗe ta ba to irin waɗannan abubuwan su ake duba a cikin shari'a idan mutum bai da fiƙihu sai ya rubu da zahirin lafuzza ko ku a'a idan mutum munharifi ne sai ya rushe abin ya ce a duk ba haka bane ai kaza kaza kaza wa yake zancen su wanta da wanta ana zancen faɗi ma kaza kaza ai ba a faɗar haka nan ba a faɗar haka nan ba a faɗar haka nan ba kamala bane ka gani to na'am babu ma ja a sa'atin lati turja fi yawmil juma'a babin abin da yazo cikin bayanin sa'an nan da ake kaunar ta ranar juma'a ake ake kirda don ta haka Allah ya rubuta ta a cikin yinin haddathana abdullahi bin sabbah al-hashimi al-basri kuma al-addaru ba mirale yake siyarwa haddathana ubaydullah bin abdul majid al-hanafi kuma haddathana muhammad bin abi humayd habarna musa bin wardana an anas bin malik an nabi sallallahu alaihi wasallam na'am التمسوا الساعة التي ترجى في اليوم ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس ku nemi wannan sa'ad da ake kwaɗayinta ake sa rai da ita a ran juma'a daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana ita ake neman ta a cikin wannan wannan shine kaga marfu'i kenan na'am banda wancan kuma mawqufi da Abdullahi bin Salamin ya faɗa yace fi akhir sa'ati min yawmil jumu'ati a ƙarshen sa'ar juma'a a nan Allah ya aji wannan sa'a saboda ku lalibe ta sa aka buɗa muku aka ce tun daga la'asar ku ta ijtihadi wajen neman ta har zuwa faduwar rana an gane wannan shine sirrin ajiye zikirin juma'a a cikin wannan lokacin don duk abin da bawa yayi a cikin wannan lokacin musulmi ya shiga ba ku abin da kake so ya shiga irin la ilaha illallah shi yasa ba za ka samu wato gwadabe wanda aka dora shi akan dalakin shari'a sosai irin tafarkin nan namu ba wannan shine dalili ya yi wani zina wani zanu zai lissalati wani zama ta sa'u ila zikirin lahi wa zarar baya dalikum khairu lakum la lakum su fa'i da kudu ta salatu ban tashi fa lazu ta min fadlillahi wa zkurullaha kaseera ku je ran juma'a ku yi sallah in aka yi kiran sallah in an yi da sallah ku fito ku nema ku nemi falar Allah sannan ku koma kuma ku ta ambatan Allah kasira to muna dai tarayya da mutane wajen zuwa juma'a da fitowa a koma kasuwa amma sai su kyale mu wajen wasu kurin laka kasira san da muke zikirin suna can watakila suna hira ko sun tafi kallon ban ko suna wani abin da ba wa zikurullah kasiran alhamdulillah Allah ya ba mu shi kuma a fadar zikir dai ka san la ilaha illallah ba abin da zaka faɗa kamar la ilaha illallah ya ka sanya mana shi a akhir sa'ati min yawmin jumu'ati sa'ad da ba a raddin wato addu'a a cikin ta kuma aka ce to gashi manzo Allah ya faɗa a hadisi wa huwa qa'imun yusalli mutum a wannan sa'ar musulmi yana tsaye yana sallah in duk abin da ya nema gurin Allah to ya shiga abin gashi kuma bayan la'asar ba a yin sallah kuma ga hadisi ya ce huwa qa'imun yusalli to sai aka ba su jawabi da cewa ai la yazalul ardu fi salatin ma dama yantaziru salata shi bawa ba zai gushe ba yana sallah in dai sallah yake sauraro su masu zikirin juma abin da suke jira magaraba ta su daɗe zikirin tashi zuwa sallah saboda haka abu biyu suke suna ambatan Allah suna sun zauna kuma suna jiran sallah an fahimta aini to abin da yake da akwai ita wannan sa abu ne ɓoye da ka san Allah ya ɓoye don da latul kadari a cikin ramadana ya ɓoye abubuwa dai ga sayan irin wa'annan a cikin abu domin dai a samu sabaka da kuma ijtihadi a cikin alkhairi da sauransu to hakan nan Allah yake ɓoye ta akwai daga cikin ahalul kashifi waɗanda Allah yake yaye musu ga daren lalatul kadaran gashi an fahimta a hakan nan akwai wanda Allah yake yaye musu ga ta ita sa'ar yanzu gashi mun shiga cikin ta kuma sauran dakika kaza ta fita in an shiga sun san an shiga in an kare dai sun san an kare saboda haka hakika daga ta kare sirrin da ake nema na zikin juma'a ya kare ya samu ya hasala in ka ga dama sai ka tashi daga nan inda ka san sirrin kai ma don baka sani ba ne an fahimta ko to shi yasa su ahalul kashifi da yawa za su yi wani abu kai kai bai dace da karatun ka ba an fahimta an ce a yi sallah a yi zikiri ilal gurubi shi kuma yana da ido yana gani ainihin abin da ake nema an samu sai yanzu an tashi da ana samun irin wannan
na'am وقد قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه
kagan ta wannan fuska garibi ne wato ta mutum ɗaya aka roto shi kenan shine Musa bin Wardana an Anas na'am wa qad wiya hadha alhadith an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hadha alwajh kagan shine wa Muhammad bin Abi Humayd yuda af da afahu ba'd ahli ilmi ne kagan to ta wannan shine zama garaban kenan Muhammad bin Abi Humayd din ويقال له حماد بن عبي حماد بن عبي حميد ويقال وابراهيم الانصاري وهو منكر الحديث شي wannan marfu'i wannan din ta ayyana sa'ad juma'an nan bayan da asar to marfu'in sa da inji ne amma mawqufin sa sahihi ne na'am na'am an fahimta mawqufin sahihi ne marfu'in da inji ne to yaza haka hadisai suke a tabarkar sai wancan sai ya karfafi wancan yanzu shi mawqufin da aka ruwaita daga abdullahi bin kun san abin da ake ce mawqufi ko abin da aka ruwaita daga sahabi daga sahabi bai je kan annabi ba shi yake cewa hadisi mawqufi kamar yanzu misali addibu auladakum inna ala salati shisalin da zai cewa qala rasulullahi addibu to ba qala rasulullahi bane ko da ka ganshi a majmu'ul bahrain kaka ce ai na gani majmu'ul bahrain ya ce to majmu'ul bahrain ai ba abin nan bane ga gani ainihin wannan zancen sayyidina ali mawqufi ne yawa amma ya dace da marfu'in zuwa halaka ba shi yanda shi wace yake faɗa ya zunnun nasu anna kullu madbu'in sahihun mutane abin da suke zata duk abin da sun gan shi madububi sahihi ne inda sun gan shi da bugun misira ya gani ta waje nan
farko nan ya ce garibi ne kuma ya ce wa ƙauru ya hatsal hadisi an anas an bikin mun gaira hazal waje ai shi ne ai da ma'ana wato akwai dabakar akwai a cikin dabakatun nan akwai inda yake da garaba an fahimta yake da garaba na'am a cikin daga cikin ɗabaƙoƙin isnadin shi ne ta ɗabaƙar muhammadu bin abi humaydu nan daidai kansa iya ɗabaƙarsa shi kaɗai ne ya rubuce shi amma akwai wasu hanyoyin kuma daban da aka same shi kaga wannan isnadin akwai garaba a cikin sa kenan shi wannan isnadin shi kan kansa to warawa ba'du ahli ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ghayrihim anna sa'at allati turja fiha ba'da al-asbad al-asri an ruwaito daga sashin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bayan la'asar ne ila an tagruba shamsu har zuwa faduwa wa bihi yaqulu ahmad shi ne zancen imamul muhaddisi na gabaki daya na duniya ahmad dan hanbali sarkin hadisin duniya kenan yace ai bayan la'asar ne ka gani da ishaqu malamin imam bukhari kenan ibrahim ibnu ibrahim al-hanzali نعم وقال أحمد يجي أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجع فيها إجابة إجابة أنها بعد صلاة العصر وترجع بعد زوال الشمس يجي ما في يوم حديثي da suka zo a cikin ayyana sa'an nan to sun zo ne akan cewa bayan la'asar ko da yake ana sa ran ta kasance bayan zawali tana iya kasancewa ubangiji yakan jeho ta amma mafi akasari bayan sallar la'asar an fahimta amma wasu ce daga zaman liman akan mimbari har zuwa idan da sallah wani lokacin sa'a tana kasancewa a cikin nan حدثنا زياد بن بن ايوب البغدادي حدثنا ابو علي الاكدي اخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعه ساعه لا يسال الله لا يسال الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه kagani akwai sa'aran juma'a wadda bawa ba roƙon Allah a cikinta wani abu face Allah ya bashi shi wannan abu iyahu قالوا يا رسول الله إنه أية ساعة هي قال حين تقام الساعة إلى الانصراف منها gani ko a cikin wannan riwaya yace yayin da tuqamu salat lokacin daga ta da sallah zuwa sallame ta a ciki take ko da yake wannan riwaya tana da rauni da gaske kuwa a cikin wato wannan a cikin a cikin wannan wannan babu ala wabil bada an abi musa wa abi zarun wa salman wa abdullah bin salam wa abi lubabata wa sa'id bin ubada wa abi umamata na'am kala abu musa na abu umamata ne ya abu umamata ba ko ya ce maka gai abu lubabata abi umamata ne umamata قال أبو موسى حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن إبراهيم قال أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله hafiha shay'an illa atahu iyahu ka gani ko yayin yini shine ran juma'a a ciki aka halicci annabi adamu ciki aka shigar da shi aljanna ciki aka saukar da shi nan duniya ciki kuma sa'ar alkiyama take kuma bawa musulmi ba zai dace da wannan sa yana tsaye yana sallah ya roki Allah wani abu face Allah ya bashi shi wannan abu qala abu hurairah wa qala ibnu abdullah bin salamin fa zakartu lahu hadha alhadith to shikenan abu hurairah ko yace na game da abdullah bin salamin abdullah bin salamin ko malami ne a cikin sahabbai ya fi abu hurairah malinta da shi ya malantar da ita ma ya shigo cikin musuluncin ai ka gani ko da na gaya masa wannan hadisi ala ana alam bi tilka sa'ati to shi abdullahi bin salam yace ana san wannan sa'a fa qultu ahbarani biha in ahbirni da ahbirni biha yace ba ni labarin da ita wala tabnan biha kada kai mun rowarta قال هي بعد العصر لا باين العصر ne daga nan har rana ta fada a ciki wannan sa'a ta yi ba kai fa ta kuna بعد العصر ne to ya ga ta kasance bayan la'asar bayan ma'aikin Allah ya ce la yuwafiq la yuwafiqha abdu muslimun wa huwa yusalli bawa musulmi ba zai dace da ita alhalin yana sallah ba sa'atu la yusalla fiha kuma sa'ar bayan la'asar ai manzo Allah ya hana sallah bayan la'asar ta ta garuba shamsu ai ba sallah a wannan lokacin fa qala abdullahi bin salami alaysa qad qala rasulullahi sallama man jalasa majlisan yantazuru salata fa huwa fi salati salatin yanzu manzo Allah bai ce ba ya ce mana cewa duk wanda ya zauna mazauni yana sauraron sallah to cikin sallar yake kultu bala na ce haka ne ya faɗa haka huwa zaka ai shine sallar da ake nufi shine sallar kala abu isa wasu li hadisi qissatun tawila akwai kissa doguwa ta ziyararsa ga dur a cikin wannan ɗin a cikin a cikin wannan wannan hadisin قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح a wannan ba wani dama ta ba ba a cikin sa hadisi ne sahihi yanda yana nan mun karanta shi a muwatta ko نعم قال ومعنى ashabu قولي sunan ji sun ruwace shi قال ومعنى قولي أحبني بها ولا تمضن بها علي ma'anar cewa ba ni labari da sa'ar kakkai mun rowarta ولا تبخل بها علي kada kai mun rowarta shine don nudin wannan والظن البخل shine rowa kenan والظنين المتهم to almuttahama kenan wanda aka karanta kira'a shazza da ita a cikin iza shamsu ko da ko mahu al-gaibi bidanini to kuma ya- ya zo an karanta shi bidanini shi ma kuma a cikin shazza kira'a ba alhamdulillah وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين